إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau mana juma'a biyar ga wata na safar hijira shekara 441 wanda ya dace da hudu ga wata na goma shekara 2019 insha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha hudu cikin suratul hijir kayan na tambaya da za ba da amsa kayan mu ci gaba tambaya ce da neman nasiya ɗan wake cewa akan samu wani daga cikin yan uwa a da ko wata da bai ta zamun sunna ba daga baya ya fahimci sunna iyayewa da an yi wasu ababe na kurakure ko na barin hanya to amma sai lokaci yan uwa ko cikin hira ya ka ji wani iya aibanta shi ko da ko sabon tuba sabon tuba kai da kaza kaza ne dan wa wannan iya daga cikin jahiltar addini kai mai aibar tashin dan wa makaranci tarihin sahabbai nawa suka yi banna ba ma magana ba alaihi ba suka ma addini illa ma amma suka tuba ga Allah Allah ya karɓe su suka zo daga baya suka ma addinin Allah aiki wanda wani ma na farkon biyu ba wanda wani ma ba san shi ba cikin farkon don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa at-tawbatu tajibu ma qablaha tuba aka ce an tuba to tuba ta wanke duk abin da aka kare ta idan ka zo kana aibanta mutum wanda ya tuba da aikin shi to ka kana cikin hadari mun karanta ruwa nan tabbatata wadda manzana sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin wasu mutane guda biyu ɗaya mai wuta ɗaya mai saban Allah dare da rana wanda wannan mai saban muhammadin Allah yake ga wannan mai sabo abin sha yawa hatta kai mai nasiya bi hasa ba tana ce kai kurin kai Allah bai ga wata kawo ko wanda Allah subhanahu wataala ya karbi wannan bayan guda biyu gaba daya Allah ya ce ma shi mai saban ka je gidan aljanna da ramata kai kuma mai bauta Allah ka kai gidan wuta ka shiga tsakanin da bawa na ba haka nan eh wata cikin hadisi kudusi bayan da gashi cikin nasan Qur'an Allah ya kira qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku ba Allah ya kai masalahi bayin ne ma musu kira alladina asrafu bayi kuma ce bayina qul ya ibadiyal bayina kuma ce kuma alladina asrafu wanda suka yi bannan kenan masu bannan ma kuma ce bayi kasa akwai kira na tausayawa ya ce la ta ƙarfin rahmatullah kan ku yanki kan samun rahmat Allah inna la gafiru dhunuba jami'a Allah ya gafarta lahi gaba da cikin wata ruwa da Tirmidhi hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa manzon Allah ya ce ke yaji manzon Allah ne sabon an ibn Malik yace naji manzon Allah ya cewa Allah subhanahu wataala yana cewa ko anna dhunubaka balagat anaka sama thumma taghfartani ghafartu laka ala ma kana minka la ubali Allah ke cewa ya bawa na matuƙa za ka kiraye ni ka yi wata alkhairi a wajena Allah ce zan gafata maka in mene ne ba ruwan da yau da yanka ya ce ya bawa na yace law anna dhunubaka balagat anana sama ko da laihinka ya kai dandan sama ko akan yawa ko ya ya cika duniya da da laifi yace amma su maka gafartani eh ka zo ka nemi gafarata Allah ya gafartu laka ala ma kana minka wala ubali zan gafarta maka laifinka duk yawan shi ba ruwa na da yawan laifi ta haka ne yan uwa aka wata sau da yawa mu tausaya masu laifi yakan yi wa da ya da kuma maka mutum ya samu ta jarraba ta saɓan Allah ina ga mukan da cikin tafsirin mu magana cikin suratul ghafir umar ibn khattab radiyallahu anhu wani da imani da komi bala'i yake wajen yaki kwana bi umar bai ganshi ba yace na wani aka ce wani ina ya koma giya ya zama dan duniya giya ta abin shi shi yasa ma yanzu ke jin yawan zawana saboda ganin shi umar ya ce ku dauko mun takarda umar zai mai letar ɗan giya ne cikin musulmi yake a masan fitina ta giya umar ɗauko takarda ya rubuta rafirin zambi wa ƙabilin taul shadidin iqab jittaul la ilaha illahu ilihil masu yi mai bayani da hada tsakar Allah Allah mai gaba da iya cewa Allah shi ne rafirin zambi Allah shi ne mai gaba da zurumbai وقابل التوب لا أمسى توبي شديد القاب ألا من أنه أقوبة لإن يكامو كما تتول كما ألا ما أبو تنفذلاني إليه المصير مقومتنا كألا أتكتل أمر يا بيان يمي جاء هنكلي yace wani takardar a kai mai a ce mai daga umar aka kai mai takarda bayan ya diba takarda duk abin da yake ta ɗaukar mai hankali a takardar غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التوب حذرني بعقوبته ووعدني ان اغفر لي كي دي با kai Allah mai girma Allah ya anan ya mu ya mu alƙawalin azaba a lokaci guda kuma ya mu alƙawalin turai garata mu karshe dai iya kanta wani ayi Allah ya bashi ya bashi dama yin nadama ya haura kuka sai wani bawan Allah ƙarshe ya tuba ya gyara tubar shi da umar aka wasu aka umar labarin shi yanzu ya komo ya gyara umar ce haka ya kamata kuwa masu laifi ku tausaya musu ka ku taimaki shaɗa a kansu mu ta yi bar hanya ba shi ke wani an gama da shi kayan ana fiya da shi in zai bar hanya shi kenan a a yi ƙoƙarin mai doshi hanya shaɗan ne babu wanda ya rinjaya muna labarin baban mu adam annabin Allah manzon Allah wanda Allah ya litta da hannun shi amma da shaɗan ya mishi iblis iblis ko kin dan haka yan uwa mu yi kokarin tausayawa masu laifi ko mutum tare yake da mu ba annabi Allah bane ba muna da imani aqidar ahlus sunna wal jamaa aqida cewa ba mu isma daga laifi sai manzo Allah kadai manzo Allah kadai Allah kiyaye ko ashabai ka samu masu laifi ma annabi Allah manzo Allah shi kadai Allah ya ma isma kariya daga laifi kai yan uwa yakan yi mutum ya banna ya zo ya tuba ya yi aikin da kai baka yi ma sakin nan kai da kai banna kaka damu wallahi ka yi kokarin gyara imanin kun da Allah kun kullum yin bawa alaƙar bawa imanin shi da Allah take sa kuka labarin wani sahabi zawo shi guda ba ba zawo yi yadda bar manzon Allah ya zo iya yin ya madina ne yanzu ke neman shi kuɗi game da shi yi mu baya a sabon musulunta ne maka ba ɗaya amma iya zawa ya ka sanar manzon sallallahu alaihi wasallam yana bakin gari da manzon ya gashi ya ce kuma wajen bawa Allah kuke ne ma mu ke ne ma suka kirawo shi yace zai wayo jama'a yau anan mubaya aje da bani anan dai wa a takaice na bawon Allah kai eh mubaya ana tattaunawa sai ta goshi ta huzga haka yace ne sai ta kado shi yazo da ka sai kare da uya kuma mutuwa manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da lokacin da aka zo ana binne shi sabai zai manzon ya kauda kai iya kauda kai haka bai san kallon shi bayan an kare jana'izar shi kuma za a iya cewa amila kalilan wa kuma basira mana ya aiki kadan bai samu alkhairi mai yawa yace ya rasulullah ya aka yi maka kana kawo da kai ga wani bawan Allah yace na bawan Allah abin da tausaya mishi ya zo cikin halin kishirwa da yunwa bai san ko ba yanzu abin da gani na ga mala'iku suna sanin abincin aljanna a bakin shi tun ana fara bashi haka ne an wa mu ma musamman da zamu kare ba wanda sai gaskiya haka ku zamanto masu tausayawa masu laifi ka a aibanta mutum kwarai a yi kokarin mai doshi hanya kuma wanda in mai anna mutum ya yi sa giya ya sha zina ya yi zina ta yi sakarci ta yi in dai ta tuba ga Allah tuba ga Allah wallah kan mai tsaman wani abu tare da su mutum ya mata ma gumki mashi ya kalle ni gumki wata gumki amma kuma Allah ya gafarta ma mai wata gumki sai ina aljanna haka mu zaman to kenan mu ma haka masu tausaya ma mutane kar muka aibanta su shine kullum dan bayani kan wannan masala sai karanta mana aya ta 14 insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا إنما ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
na'am yanzu bayan ji da ya cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzanni cikin al'ummomi kahin kai ana magana da manzan Allah sassan kan cikin magana an ba shi labarin duk irin abinda aka maka an wa manzanni kahin kai na izgili kuma halin izgili ga manzannin Allah wata ɗabi'a ce ga marasa imani ba kanka aka fara da suke neman aya gare ka bayan da su gani a kan aya kaza a ka kaza shi Allah ce gaya mishi yake ba shi yake gaya mishi halin mutane walau fatahna alaihim baban min as-sama fazallu fi ya'rujun wannan da suke neman aya yau akan aya inda za mu bude musu kohohin sama suna kallon sama kohohinta kuma fazallu fi ya'rujun suka ci gaba na mata zalla ma'ana mana mata asaru suka ci gaba suka rinka hawa su taka su taka su hau sama iyaka da ko a buɗe ko sama kuma su kama suna hawa sama ba wanda yana su su hau su leƙa su ga ayoyin Allah na sama laqalu inna ma sukirat abu harun da sun rika cewa ai kurin idonmu ne yake gwada mana fulu mana yake mana nan ta maye kenan suna suna abin da kai abin ba hakika ba muna ga wani abu ne na na kace dabo dabo wanda dai mana ba ba abu ba haka bane kullum idan mun yake mana maye idan kuma abin da ba shi ba kan bisir da ayi Allah ce ce ban na halu qaum surun za su bar magana magana magana su a kurin za su ce kurin tsahi ne aka mana kenan manzo Allah tsahi ne ka mana muke ga kaman mu kama a sama muke muka wata aya ba aya bace nan menene kenan duk irin aya da za su gani mara raba imani duk abin zai gani bai imani sai yawan abin tawili yan wa mi magana wannan ana magana cewa kawuri ganin aya kan Allah ba ba ta mai fa'ida an bai raba imani a yanzu a yanzu nawa kawurin suke da abin hawan sama da na'ura ta hangen nesa sai da ayoyi masu girman gaske amma mahi yawa akwai mai abin da ya wasuwa ko da ka akwai abin mamaki ka wata tambamu wa kaza an gano wata tambamu wa kaza girma kaza mai miliyon kaza haka kudin sun ji abin tsabi a cikura wannan ganin ayar da suke ya musu magani illa ka samu yan kaɗan masu ɗan ɗaukar abin a darasi ko su gano girman Allah illa muskilar da yawa za su gano Allah mai girma ne mahalicin mai girma ne amma ba sa wasuwa da gano ko ma zuwa ga dinin Allah da gaskiya kinan ganin a baiwa mutum marraban imani sai ya imani su da su kai tunin su gata ne ana gani Allah ba ɗan adam dama ta a hausa man a je nesa ko dama ta na'ura mai hangen nesa yan wata masu ilimin turmamu na da hasashe ne ake da ka lissayin ka ne amma na yanzu Allah bada masu tuna a sa dattin mamun ake magana gaba da suna ganin ta da idinsu suna ga hikimar Allah a kansu amma ko kaɗan za su ga abin abin mamaki ne abu ne mai girma ya yi ƙarin kaza amma ba sa wasuwa a kansu ko magana kenan magana imani wata baiwa ce daga Allah kurin in ya ma kuka gode musu يجي لقد جعلنا في السماء بروجا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
ولقد جعلنا في السماء بروجا Allah subhanahu wa ta'ala ke tabbatarwa da cewa hakika nan kamar da imam kurtubi ke cewa wannan aya da wa'annan ababen halittu da muke gani wanda ba ma gani da nasarar subhana Allah iya kawo irin wannan bayanai don ya tabbatar maka cancantar shi bauta ya tabbatar mana cancantar kada tashi da ibada don wa'annan abin da ake jerowa halittar shi ne bayan shi ne shi ya kare shi kadai bai tare da kowa ba ke mai irin wannan iko shi kamata a kada tare da ibada sai ka mana cewa wala kada ja'alna fi sama'i buruja mana khalaqana Allah ce mun sanya ma sama an sa mata buruj an ce manazil a turmamu ga sun dai wanda kana gani da idan ka abin da idan ke gani kurin wani shi kadai ne ma sai Allah ke tabbatarwa da shi ne ya sanya ma sama wa'annan turmamu wani Allah ya da girma kanshi تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ولجعل لكم انهار خليفة لمن لمن اراد ان يذكر او او اراد شكورا الله يا يا بكن شيء ما كانش يتي تبارك الذي جعل في السماء بروجا الله يا جرمما na akwai musamman girman Allah ya ce allazi ta alafi sama ya buruja wanda ya sanya ma sama hutulu buruj na ta buruji manyan manyan turmamu imam manazir na turmamun kanshi ya ce waje ala fiya sirajan wa kamara munira ya sanya ma sama hutula an ce rana da wata ya ce shi dai allah hu ne zai ji allah laila wannan hara liman arad an ya zakara a arad shukura allah shi ne ya sanya dare da rana tuna ko ayoyi na allah aiki na allah ne ga mai niyyar godiya mai niyyar wa'azuwa ya gode ma allah kina allah iya kawo wannan ababe don mu san girman shi Allah ce ya sanya ma sama burji burji sama fasara turmamuwa sama fasara da burji wurin da turmamun ko rana wanda suke tahiya a ciki falakin rana ko na turmamuwan a ce domin a wajen masu ilimin waɗannan ababe ko na da ko na yanzu idan ana magana misali rana ko ta turmamuwa duk girmanta abu na sananne kowace tana da falaki da suka ce urfin wurin da take yawo take kai da kawowa a ciki a ce idan ana kin magana duk girman turmamuwa ko rana ko wani abu ta ki maka magana burjinta kenan orbitinta ya yi ta girma ke duk girman rana ake magana ta kai miliyan nawa girman duniya mu kaza duk girmanta da kuma an ce tana daga cikin tsaron turmamu to ita kanta aka ce tana da falaki inda take yawo ba ta tarayya da kosu ita kada ya kama duk girmanta akwai take juyawa kuma da gudu da gudu tana gudu take tajari Allah ta tajari na muskar Allah duk girman rana duk girman rana gudu take a dubu ta dubu da jirgin gudu amma to to san kamar ta yarwa ya ko sai gon gudun ya wuce dole abu da take kawo duk girman ta gudu take ko a wani wuri na ta kadai kuma ce karamar turmamuwa ce ina ga sauran manyan na haka wannan akwai girmama Allah mai wannan iko cewa shi ne walakar ja'anna fi sama'i buruja Allah shi ya sanya ma sama burji imma turmamun ko masaukayensu wa zayyana halin nazirin Allah shi ne ya kawata sama da wa'annan turmamun don mai kallo ya ga aya abin ya birke shi kuma ka ba san balle a cikin da babu hadiri ba ga jimare da cikin daji ka kawo sama ko ka ganta ko abin sha'awa ka ganta ko wala wala wala iri iri wannan wani ba da na'ura ba da kunan idan ka wannan karami ina ga mai na'ura mai hangen nesa shi shi kada ya ma shi ga abin da shi gani kuwa kinan wannan aikin Allah ne ya ce kuma wannan sana'atu hafiznaha min kulli وحفظناها من كل شيطان رجيم illa إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين
na'am nan kuma Allah subhanahu wata'ala da ba mu labarin wannan sama da yayi da wannan ado da duk wannan tsari ka shaidin duk wani mutum ba dole ka ce shaidan ya abin an ce wata kwalan shi shaidani bai iya zuwa ta yi karin wani shaidani Allah ce wa su zinaha min kiyaye sama min kullu shaitan rajim da dukkan wani shaitani abin jiya daga ramata Allah amma ya keɓance wani abu ya ta ilama nistarka sama'a fa a taba'ahu shihabun mubin akan samu nan cikin sai da bukhari ko ruwaya wadda take ba da labarin cewa a ta cikin tafsir Imam Bukhari cikin tabbata tafsir ya kawo wannan hadisi a cikin wannan aya cewa asali idan Allah subhanahu wata'ala ya hukumta wani al'amari zai wakana a duniya zai wata zai wata ibana ta musamman za a na a duniya na musamman Allah idan ya wahayi ga mala'iku mala'iku za su ga wani hali bayan sun shiga halinsu za su buga hutunsu don kaskantar da kai ga Allah an ce wani sauti na mala'iku na zauwa wannan sauti nasu da suke suke zauwa a shi ne su shaidanu suke jin irin abin domin suna ta domin da kusa tambaya ma za ka kamar kamar malaku ta an sama suka ko hawa hawa da su malaku ɗayan sama za su bar ƙasa labari an tambaya me aka yi menene ubangiji ke ce a yi da lokacin suke ba su wannan labarin suna ba a ƙasarsa labarin abin da ya wakana ko zai wakana an ce a wannan hali ne shaidanu da suke hawa hawa suke zuwa sama don su samu irin labaru asali daga nan bokanci ya taso zala ce akan samu lokaci irin wannan labari sai ke ɗani wani wuta za ta ƙona shi kafin ya kawo wani sai bayan ya ji wani boka na shi za ta ƙona shi to a irin wannan aka samu misali so ɗaya aka samu wani boka ya bada labarin wani azaba na ba a duniya sai bayan aka samu labarin a waje ta hanyar shaidani na shi nake mamala da shi daga wannan kare daya sai ya dubu ba gane sai ya kare dari to shi ne fashi sai kaza wacce kaza kaza kaza wannan shi ga wasu wanda baiwa shi ba mu labari za a yi kaza kaza wannan kuma aka yi mutum ba ka bane ba sai da abin da ya ji mu da karshen wannan wannan gaskiya ɗaya da aka yi sai gaskiya daga nan boka suka samu ƙarfin gindi a wajen shekaru na samun labari daga sama a wajen mala'ikun abin zai a duniya sai su ɓalawa boka boka sai ya gaya ma wanda kai sai gaya mutane ga za a yi kaza bana ta irin wata akan samu a ɗari a samu in yi ƙarya gaskiya ɗaya dace ɗaya sai a samu labari a wata wani hanya ta wajen wani shaidani a sai daga nan bukanci samu to wannan abin abin da malamai ke magana cewa ya ci gaba ko ku wannan ya wakana kahin domin da manzo Allah zama yazo muna labari malaiku ba su samun zuwa sama dan cikin sutu jin kai shekaru zuwa sama shekaru zuwa sama ba cikin sutu jin in za mu gano da haka lokacin da aka aiko manzan sallar sama lokacin da aka aiko shi ba a san ba da su ba san ba da wani Allah ya aiko da wani shi suka cewa wa anna lamasna samaa fa wajadna muni'at harasan shadidan wa tuquba wa anna kunna naq'ud minha maq'ad sama faman yastami al'an yajridu shihaba rasada fata wa anna la nadani asharrun urida bi mithal adam amma da mun rubuta da kenan abinda suke cewa mu dai mun nihi sama wa anna la masana sama kamar da muka saba zuwa sama mun nihi sama in suka zuwa samu labari aka ce fawajadna muli ataharasan shadidan wa shuba mun samu sama an cika ta da tsaro da wata wuta mai kuna kenan ba a zuwa wa anna kunna na kauri muna makalla sama mu kuma a can da muna da wurin zuwa mu zama na mu rika jin labaru daga wajen mala'ika ta ce amma abu sabo faman ya sami il'an duk wanda a yanzu ya je neman jin wannan labari ya ji da lahu shihaban rasa zai samu wata wuta mai tsaron wannan sama ta hana mu zuwa wajen wani malaku yadda garin malaku suka suna aljannu suka san da akwai matsala a duniya akwai na abu sabo shi suke cewa wa anna la nadari wannan abin da ya wakana na hana mu zuwa nemo labaru a sharrun uridu bimin fil arad shin wani sharri ne ake ne mutanen duniya ta saman kasa da aka hana a kawo musu labaru da ake kawo musu ada am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangiji su so yake su bare ya shirye da su kenan kenan sa kasa labaru su da suke shi shiriya ce ta zo ko ko wani abu ne sharri ne Allah ke ne da bayi yanzu ya hana mu ji sama daga nan ta kai ta kai aljannu suka fara yawo a duniya suke neman yaya me yawa kana a nan da cikin yawon suke sun zama manzana yana katon ƙurani a idan an san samu labarin manzo Allah suka samu iya sallar cikin dare ko kenan wannan sai shi kenan da ana zuwa ana cin kaso sama ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam dan a tsare wannan sako daga sama a tsaye da barin da bukaye ana ki da wahayi kun daga Allah sai Allah ya sa kariya ya tsare sama da suke nan ba sa samun damar zuwa kamar shi ne ce a nan kinalata mun kiyaye sama daga dukkan shaidani ne mana abin jirewa illa man istaraka sama fa atba'ahu shihabun mubin sai wanda ya nemi sato wannan kalma ko maganar malaiku shi ma kuma yace wata wuyulan wuta za ta bi shi bayananna nan shine kenan da karshen nan da ke a takaice nan Allah ya tabbatar da mana da mana cewa ya tsare ƙofar sama an tsare sama daga zuwan aljannu irin na da da kenan komin izini daga baya ne aka yi sai wanda ya nemi tsaurin kai kuma shi ma ko wuta za ta biyo ta kona shi Allah ta gaba والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون na'am nan mas'alar ta gabata malamai da tafsir suna samun sabani ko magana shin wannan jin gaba mana aljani da ake cewa ana jejewa mutuwa yake ko kuwa bai mutuwa sai magana mai tabbata mutuwa ma tana kona shi ko wanda ya samu ma ya jeho kafin ya zo shi dai kayan ta kona shi ka samu ya jeho na ba amma dai kona shi take bata bari shi kenan abu ne mai haɗari gare su ba kamar da ba da suke da zuwa su zamana su dangalgal suna ɗauko magana gaba ɗaya suna kawowa kenan abu kan mu'amalarsu Allah ce wal arad da madadnaha yanzu kuma magana Allah ya wani labarin kan kasa Allah ce ita kuma kasa madadnaha Allah ce mun shunwa da kasa wa alqaina fiha rawasi mun jewa mata tarakuna kenan fike abin da yake daidaita kasa ta shi ce kenan duwatsu da duwatsu shi zaman kaman tirke wanda yake daidaita kasa don kata rawa wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun kuma mun tsoro daga cikin ƙasa daga dukkan koma menene a mana da sakantar da mu duk abin da ke tsira daga cikin ƙasa abu ne ba kun hazar bane ba abu ne a tsare a ƙayyade cikin lissafi ne Allah ya san da komi da gwalgwado yawanci da abu ne dai a cikin tsari cikin lissafi duk abu da ya tsoro saman ƙasa ya tsoro ne a cikin tsari a lissafe abu na kun da kun kakara da ne a abu ne cikin tsari وجعلنا لكم فيها وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين cikin da ni'imar Allah gabayi sai waja'alna lakum fiha ma'aish kace mun sanya muku ababan rayuwa ababan more rayuwa kayan rayuwa iri-iri a saman kasa na bakai makirga su yana yi abin hima jumta ma abin kuma ma'aish Allah ce mun sanya muku waje an lakum mun sanya don ku a cikin ƙasa ma'aish duk ababen kyautata rayuwa na ci da na sha da na hutawa da na mu'amala da na harkoki da iri gasa nan Allah shi ya sanya ma bayi waɗannan ababe na rayuwa a cikin ƙasa wa man lastum lahu bi raziqin har ma da wata ababe da ya baku na ni'ima na baiwa Allah na rayuwa wanda misali irin kamar da kuma suke cewa ka mujahid misali dabbobi ga raƙumi ga jaki ga ga dai wani ku hau wani ku yanka ku ci wani ku yi ban ruwa duk wannan dabbobi an ba ku dan a gyara muku rayuwarku a sauƙaƙe muku wahala a ɗauki su ɗauki kayan ku su muku ban ruwa ku ci ku ji daɗi ku more duk wannan ai wa'annan dabbobi babu wanda a ce abincinsu ba a hannun ku bai ki Allah halicci kayan shi shi ke ba su ci yake ba su sha shi musu abinci ke ciyar da kayan shi amma kuma ku kuke more su kuke more rayuwar su shi ne man lastu lahu bi raziqin da wasu ni'imomin wanda ba ku ba kuke ciyar da su kina arzikin ku ba hannun ba hannun ku bai arzikin su amma ya ba ku ku kuke cin more su da dabbobi na ɗaukar misali da kumi ko yanzu da ka imani yau misali da kumi Allah ga alama idan Allah ya sanya da kumi hauka ya hauka ce titin ma ba mu bi balle ka haushi ba mu titin ma yau da kace da kumi ya hauka ce ya tsaya titin wannan eh da ake yi titin in ya hauka ce bai yau titin ma bai biwa haka sa da akwai alama da ba alama so dai nawa sa sa ga hauka ce ka kama tun garin balle ka haushi balle ka kama ka yanka ka ci to wannan aya ce kaga Allah ne ya sauƙaƙe maka wannan dabba sai ka yadda ka ga dama da ita amma da maka aya wani lokaci idan ta rikice sai ga ta yi ƙayyinka ina da a ce a sa mata hankali irin naka haba wannan kenan wata ni'ima ce ta Allah ga mutane na wannan dabbobi mu ci mu sha mu yi bukata mu da su kuma amma idan ba da ni'ima ta Allah ba ba ma iya iko akan su sannan kenan daga cikin ni'imomin Allah akwai wa mallatu nuhu bi razikin ba ku kuna ce moriyar su amma abincinsu ba ku kuke ce da su ba kenan arzikin su a hannun Allah ya ci gaba
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم to wa in min shay'in illa indana khaza'in wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum na Allah iya gama koma menene Allah ce babu wani abu koma menene ita illa indana khaza'in Allah yake da taskashi koma menene daga cikin wani abu ne daga cikin nema shi sai a baku dan kadan in ma menene Allah yake da taskar gaba daya shi ke ba wanda ya so daidai balbada abin da ya so malace ba ma sabkar da shi ko ba ma ba ku amma me ka ba ku muna ba ku ne kuma nuzilhu illa bi qadarin ma'lum duk abin da Allah ke bada iya bada wani daidai gulgudu in ruwan ne in menene kai hatta da arzikin ko sarkimar Allah yau inda Allah zai ba kowa ya ajiye zama mu duniya to zai ma labaranci ka sa rigarka ka sa takalmi ka sa hula ba za ce zama na iya ma labara a kamfanin riga ko ya zama na wani ya ɗauka ma riga ɗaya in da kuɗi an komi ya ƙarin komi amma Allah ya ta gyara abin shi dole ka je ka yi aiki ka yi zuwa a ba kuɗi mai kuɗi ya zo ya saya kai wani ɓangaren kama wani zuwa ka yi aiki ya ba kuɗi haka Allah tsara kayan shi inda ya ba kowa arziki a duniya ai tsarin bai tsarin duniya da bai tafi ba da ba rayuwa ma Allah ya tsara kayan shi aka yi talakawa aka yi masu kudi su ma masu kudin hawa hawa ne sai kai magana ce kai ma babba ne sai ka aure kai ne mai gidanka nan kai ma kana nan kana abu kana abu a haka san akwai mai gidanka da zai baka umarni wanda ko magana maka a waya ya ga a nan ya ka duka Allah ko a waya ya ka duka a waya Allah a waya suka mun da sun tafi ga ya duwa da ya duka ya da take cikin waya ma balle balle gaba da gaba akwai da na sani na sani shi mai gidan asali mai gidan haka waya bai doka akwai sakatare ta dokan waya sai shi daga da ya waya a shi alhaji zakar shi ne wane a wani da ta Allah ya haka ya haka to shi kuma anan wallahi babin anan kowa san shi anan garin anan kowa san shi amma wallahi yaje hey da yaje su ba a waya to haka take ba su ma hawawa ne eh hawawa ne haka la kar kan shi dan duniyar da a cikin tsari yace kenan babu wani abu ma wa in min shay'in illa indana khaza'inu babu wani abu sai ta suka shi tana wajen mu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum nan sarkarwa ce samar da shi ɗaya ne ba ma samar da shi sai gwalgwado kuma abin Allah ce ma'lum ya san menene yawan shi da abin da ya kamata a ba kowa Allah ya sani shi tsara ka cikin abin cikin tsari kai tsamar abin ne kai tsamar abin ne kurin kara zabe kurin katare ne hazar ce a abu ne a tsare Allah ya san abin da kamata a bawa ne abin da kamata a bawa ne a hana wani a bawa ne eh kuma yace ni وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء
kuma dai cikin duk wannan abu ne wanda yake ya kaɗaita ga Allah duka wannan aikin Allah shi kaɗai ya ce wa arsalnar riya lawaƙi a ce muna aiko da iska ba take barbarar hadin ɗan wada ana magana wasu idan masu ilimin kimiyya ko ilimin alakwana kawai masu magana cewa ai ruwa iskoki ke gamuwa oxygen da hydrogen waye a samu hydrogen wanda ake yasa kawuri ne markata kawuri ne yasa ta kawuri ta kaunin kashi ana ruwa da iskoki a gama cewa shi kuma nan wa kullum a gano ai shi wanda ya ce ana gama irin wannan nau'in iskoki a gama a samu ruwa ba ce ba wani wani ilimi ne kuma a ƙur'ani ma akwai shi na haɗuwar iska ta barbari juna a samu ruwa ba wani ba sabo ba shi ma na maka labarin shi ma abin da ya gano ne an haɗa kai mutum cewa mutum kawuri ne Allah ke ruwa sun ce suka ci gaba sun suka dauci wani ya zaka suka cewa ka Allah ke ruwa sun ce wani ruwan ma suka ce gaba da rai sun suka dauci ci wai suka basu kuce wai da ake da basu kuce a ruwa Allah shi ga jika amma an ga a yanzu kowa san dai da me aka yi ka ko haka ne suka rawa labari an yi ka da mutum an gama da mutum an zane ka sai ka ci kauri ne an Allah yi ka amma ta wata hanya an san da mace da namiji wata halittu namiji da mace aka hada ya ka sami kowa a cikin mu sai ya ce kun zama kamar labarin ya ce kan rushi ne na ce an ci Allah ya mutum kuma na ce ga na ka yi shi a wannan abu na akwai rashin tunani wannan ilimi ne Allah ya baɗa Adam na ya san da shi ga hanyar da aka samu kaza kun shi ga hanya sababi da aka samu kaza Allah tsara a yi kaza a samu kaza to wannan amma iskar abu ne a hannun Allah amma an gaya mara ga tsarin da yake yi ba kuma Allah ya so yi ta ko ta hanya yana iya yi yanzu misali na wani kuzabar annabi sallallahu alaihi wasallam na magana ka ce ruwa ne ko maza to Allah yanzu kai kama abin ya kame shi sai ka ga ga jama'a suka yi yanzu kai kama muku ruwa manzala ya samu gari ya samu gari mutum ana wani an mutu dabbobi sun mutu mutane sun sha wahala komai ya ya bushe da Allah abin a hannun Allah ne wannan manzan Allah ne zama aya sabai abin ya kai gaya a juma'a cikin da juma'a wani shigo shi masallaci shigo ya ce ya rasulullah dukiya ta halaka dabbobi sun mutu hanya ta yanke babu abinci babu ruwa rasulullah kai ka roki Allah rasulullah cikin jama'a manzala kun sai haka ya addu'a ya addu'a ya addu'a ya addu'a ruwa abu kare kuma musulun duka ta tabbata a suka ce a nan ana juma'ar iya hudu ba kahin ce suna kallon su cewa su cewa a madina suka ce babu hadisi ko daya babu hadisi ko daya babu lokacin da ke na da ana hudu ba ruwan masu suna kallo daga can bayan dutsen hudu suka kamar hadisi kamar zaman kamar zaman kamar zaman garkuwa kan karamin hadisi ya tanga tun karo to take madina ya tsaya kurin sai ka baje ya baje ya baje ya bajewa kace wallahi kahin a tsarin sallah kai ga su da gudu zuwa gida ruwa ruwa hikimar Allah ba ba da wani na na majiki wannan ruwan kace da aka fara bai tsaya ba yadda aka sati guda abin da yanzu abin nan Allah ya gane shi yadda aka sati guda zungu ana ruwa ba tsaya ba wata juma'a ta kewayo wani sai da wace rasulullahi a roƙi Allah ruwa ya yawa rasulullahi an zo hanya ta ta yanci kan adam hanya ta yanci kaza kaza kaza sun an ce Allah sun ruwan ya yawa kuma a kuma kansa mazan zama ya daga hannu ta alamu hawalaina wala alaina Allah ayi wannan ruwan a kewayen mu ayi akan duwatsun tsirwaye sai da suna kallo sace madina ta koma kamar zobe kai tsaye ruwan ya yanke madina ana ruwa a daji amma gari ba a yi rewa Allah komi shi ke yi a mace kaza ga sabbin kaza amma shi ke shi ne musabba abun ta ce ba kaza kaza ka kamar wannan shi ne da maka labarin kaza ka kaza ka a wannan sababi ne da Allah tsara kan shi ma ba wani magana ta aibu don kace kaza kaza to nan Allah yake cewa wa arsalna riyaha lawaqi mun aiko da iska tana barbara ka karanta tafsirin maka ba sai ba wani kafir shiga tsururuwa kai mar batu ne ga wannan labarin su yake da wani na faransu sai ce ma wani kana bayan cikin tafsirin su suka ce nan ma'ana barbara iska idan ta tiga ga mu iska take zauwa yanda iska take barbara ina kana na tanna da bino ko sauran ita ita ce samu diya shi ma hadiri ko ya gamu akwai iska da ta gamu da shi wani iska sai ta gamu da da hadirin wannan sai a samu ruwa cikin wannan hadirin haɗuwa ke akwai abin iskoki a ciki haɗuwa iska wannan take barbarar juna sai a samu ruwa a cikin wannan abin shi ne bagaban an aza bagaban zaga alama akwai abin iska yanzu misali misfrit ko ke matar kaga wa ana tarewa ruwa ka zuba mata ruwa ka zuba yake ruwa har an tsara ta ruwa a kwano ake tarewa a wannan iskokin ne su ne su ne suke ya ta wani ruwa da ɗan kaɗan a cikin ɗan kwanan ka ruwa ne iskoki ne iska wannan suka samu sai su gamu ta samu ne ta samu wannan ruwan wannan abu ne da mambe masu ilmin sun san kansu ne amma daga bincike ka san insha Allah kenan na Allah ya tabbata mana cewa iya aiko da iska wa take lawaqiha wa take barbarar hajiri fa anzalna min as-sama'i ma'a sai mu sabkar da ruwa daga sama kenan wannan hajirin iska da wannan iska sai a barbare shi sai a zubo da ruwa daga wannan hajiri yace fa asqainakumu sai mu shayar da ku daga wannan ruwa da yake sabka daga sama ya ce wa ma'antum lahu bi khazinin da dai ruwan ba ku kuka mutu ba ku saukar da ruwan ba Allah ya ruwi shi kuma a rike ruwan a saman ƙasa kai ya tahi ba ku kuka tsarewa Allah ya tsare kai shi ta Allah ka cewa qul ara'aytu in asbaha ma'akum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in sai da mulko Allah ta tambaye mutane yau kul in asbaha ma'akum ghawran yau inda Allah zai kaddara bar kasa in yi mata tsarin rike ruwa ruwan ma kuskushi na hawa hawa ne akwai ruwa na sama sama akwai na kasa idan ruwa yan wacin kasa hawa hawa ne Allah ya tsare ruwan anan ya rinka yawo akwai wani kuma irin shi ma ruwa ne a can kasa aka da wuri shi ma gulbi hawa hawa ne Allah ya tsare shi bayan can kasa shi ya sabakar da ruwan kuma shi ne yake taskance ruwan ya rike ruwan kai ya tsere ya barku shi ne ta kullum asaba ma kuma gauran tambaye su in asaba ma kuma gauran inda ruwa da aka sauka saman ƙasa zai ta zu cikin ƙasa ya tsaya kai tsaya inda Allah bai tsara wa tsara ta rike ruwa kuma ruwa ta cikin ta ta zu ya kai ƙasa yace faman ya atikum bima'in ma'in wane ne zai iya kawo muku da ruwa mai gudu irin na ido duk duniya akwai muku tsara wannan inda Allah ba shi ba ta tsarin ta rike ruwa kuma in wa hikimar Allah din da kaje sama da yake Allah ya mutum mura sama kasa din da kaje kai rami kai dai nisa ko dutse da kwari in ka mai sai ka samu ruwa a tsaya yau kuma mai idan hawa hawa ne akwai karami akwai babba akwai zama da zace gama zama ke teku kasa zaka da ta alibiya da dabiya ya samu mota ruwa ne kamar mai yawan gaske rawa magana ido da tsantar mai ido hawawa ne a nan ma akwai irin wannan ido da nan rijiya ta ainihin rijiya ya samu ruwa ya ce maka a wannan ruwan karimi ne an kumbi kaɗan ne kariya zai a kawai nan ya sace ƙasa wasu metrori ya samu kuma wani na ya samu kuma ruwan haka sai ƙasa take Allah mata wannan ruwa kuskushawa hawa ya dace da ƙarfinka da irin da ka ɗauko ruwan Allah shi ba ƙasa wannan tsari na a riƙe ruwa kai ya tsaye cikin ƙasa ku kan samu amma inda Allah zai bar shi haka nan to wa zai kawo muku ruwan da za ku rinka sha ruwa mai gudu babu kin dole kai mu Allah kenan Allah ya mata kace Allah cancanta ya gode mu Allah babu da mana da zaba san kana ra'ayi eh ya kamata ni yanzu ka rasa buta ba al'a Allah he dai ka zo azalimi Allah haƙi gare shi akan mu in ba butul ba mahaukaci muna hankali bai wa kama Allah tawaye Allah cancanta ya haƙi gare shi haƙi gare shi akan mu mun bota mu yi abin da ke so amma dan rahama ta Allah ma zai bar mu ma amma Allah ya baro ya ce ba a yi ka ce ya ce aikace ba a yi ya ce ka ce baka yi kurum sai ya zama cikin baka yi wanda kyale ka ya ce ka a yi ka ce ya kai kuma kyale ka kuma ta ranka tuba kuma ya gafarta maka kuma zaka aljanna a ba wani Allah kai yanzu ina mutum da asara ma wani abu da mutum ke tuba ga Allah kai ma ka ce Allah maka gauta mishi inda kai ne Allah ka gauta ma wani to da gaskiya kaza kaza kaza yi amma ba ruwan Allah sai mutum shigantaka shigantaka kai ma ma shigantaka amma yanzu ya tuba ya tuba asin kula koma ga Allah ka gan shi lafiya lau a wajen Allah amma kai wasa sai ganin aljanna ka yanka ji sai ya je kai ka jikin aljanna Allah kenan lamarin Allah ne haka ke da bayan shi eh kina Allah cancanta ɗan waye Allah haƙƙi gare shi akan na bautar shi ba abin da yake so abin da kuma abin da ke bai so mu bari duk wanda ya kiya sai sai sai akta azalimi butulu eh mara hankali mara godiya Allah bai kamata ba mai tawai yace kenan fa anzalna minas sama'i ma'an yace muka saukar da ruwa daga sama fa asqainakumu muka shayar da ku da wannan ruwa sai Allah cewa qul ara'aytu ma allazi tashrabu a antum halatta mun mun mun amma mun musulmi ko Allah ce ku ba su la ku walla ku la ga famu ku walla labari ruwan da kuke sha muke sha a antum halatta mun mun musulmi amma mun musulmi ku kuke saukarwa daga hali ko mun ka saukarwa Allah ce launa sha wuce annan wujajen Allah ta shukurun wannan ruwa da Allah ya sauka da sama ce inda Allah ce inda maka so yanda Allah ya teku ga ta da dan ruwa a duniya baka manta in dai ruwa daga suna a hilin Allah teku amma da yake Allah bai tsara ba teku dan a sha a rayu kana kallo idan za ka iya kishirwa ka iya awa guda da hankalinka in saron teku zaka ma zaka idan shi wani ta kara idan ta tafi ta kara ba magana ba magana da ruwa ba in zai ka iya awa awa guda da hankalin ka cikin ita ruwa baka magagata ba in ta ruwan teku mutu goma yawa yanzu zaka ida ita ita wani ta kara to Allah bai ta badan a sha zala ta ita ma wannan ce ruwan da kuke ke sha mai daɗi ita launa sha'u ja'alnahu ujajan inda inda muka so shi ma ruwan sama ruwan kasan sai mu sa shi ruwa ne mai gishiri amma Allah da sai sam kuma an furatan azaban furatan ruwa mai daɗi ka sha lafiya lokaci daɗi wannan kenan Allah ni'imar Allah ce yake cewa falalaka tashkurun shin ba ku gode ma Allah ba za kuma Allah godiya ba wannan ni'ima ya ba wannan ruwa mai daɗi kuna kallo daga ruwan mai gishiri ne ko to wannan kima Allah ce inda ya so sai ya sanya ruwa mai sabka daga sama ruwan gishiri to bai sa ba kana ya dace mu Allah godiya ka wannan ni'ima ta sha da mu da yake ruwa mai daɗi mu an furata ya ce wa ma'antum lahu bi khazinin ko da ba ku kuke tsare ruwan wa inna lanahnu nuhyun mit ba dun wannan kuma gaba da Allah ce mu ne kina shi Allah yace nuhi unmit Allah ce mu muke rayawa Allah shi ke ba da rayuwa a rayu mutum ko kwari ko taba kuma menene Allah shi yake rayuwa wace ko ce wani mutu kuma muke kashewa duk wani aikin Allah ne ya raya ya kashe muka ce wani abu na wai eh lalle Allah alƙawarin sai a lahira za a tada kowa a mai hisabi amma maganar tadawa bayan mutuwa a duniya Allah ya gwada wa mutane a duniya Allah ya gwada wa mutane kai sai alaihi salam wannan labarin wannan ba wannan sai Uzair ko eh labarin Annabi Ibrahim alaihi salam wanda yake sai riba ne a rinka kai mata Allah gwada mana kai mata tu Allah ce Ibrahim kai bani bani ba a lotimin yace bala lakin lakin da man da tabbata kalbi yace Ibrahim ya Allah ya Allah gwada mana ake rama tace ya ke rama tace shi ya san Allah ya rayawa amma sai kike neman abu da mace kai ba tu da mata Allah gwada mana kake rama tace aka ce Ibrahim kai ba imani a wani mutumin yace bala Allah na imani walakin ya tabi ina kalbi Allah na haka dan tambaya dan in ƙara nutsuwa in gani a gaba na an aka ce ɗauko tsuntsu guda hudu ka ɗauko tsuntsu guda hudu ka yanka ka dake ka nike ta wuri guda kuma ka kira kowane su ce ɗan yuzu jima jima da wani ne tsuntsaye Allah ta kun kuma ya kira kowane gaba da ta ce za su maka suna suna rai da rai a gaban kowa kuma suka ga tsuntsaye ga kowane gamu nan ya gamu bayan an gama an kirba a gaban shi Allah ta da su suka yi rai suka tafi irin ko tsuntsu kuma haka wani bawan Allah wanda ya ko gari guda a mace ta ya zai Allah raya wannan garin bayan ya mutu duk da mutum ko Allah zai raya kowa amma a rayu bayan mutuwa iya wani tunani zai shi gona ne sai Allah ya kashe shi a hanyar gona kuma Allah ya ɓoye shi ba wanda ya gaishe za shi gona ko shi kenan ta an tambayi labari ha aka manta sai da aka shekara ɗaya ba da aka shekara ɗari shekara ɗari ba abin yawa kana wannan kun Allah ya tada shi ya tashi kurin ya wanga ya wanga ya wanga kurin gashi a raye ta kai mai tambaya ban Allah ya shi kwanta nan ya ce ni ko na wuni guda ko na da ko da ya rubin wuni ne na yi shi ne ya tuna da sai ke ya kace tsakon ta sai kan dai wada ta tashi yace shi dai iya da wuri guda ko rabin wuri aka ce bal nan kai shekara 100 shekara 100 ana shekara 100 kai 100 ba shekara 100 ba shekara 100 kai ana a yanzu da wani aka ce jeba jikin naka jikin shi da zo da shi sai ga kasusun jiki skelet iya kallo a gaban shi ai shi zai ga ya mace ya za a tara mutum bayan mutuwa ya zo na mutum gaba da tare Allah ya bada mai shi zai zaka shi kwantar da shi ba shi kai da bisa an yi ma bisa ba an yi ma ko ga shi a yanzu to za a bada mai saura a gaban shi a ce gajikin ka nan ka diba kai ya Allah zai mishi ka ga abin mai ya ake raya mutaccen iya kallo kashi a watse karab karab karab karab karab karab suka zama aka skelet aka aka gangan aka yi aka yi kashi suka muri guda kaf iya kallo aka lulluɓe jiki jikin da nama jiki kun ya boda daya sai an kare kun jiki yare a gaban shi to yanzu akwai dan horo-horo din shi dan horo-horo ake zuwa gona da shi aka ce kuma diba horo-horo kinka sai aka lamata sannan ko canzawa ko ya canza warin iya nan yan tak yadda ya ya zama haka kamshin yake Allah ya rike ya rike abin ko da dan komai yanda yake ko canza ya biyu ba shi kan ɗari wannan an gwada mishi ga abin da ya canza kuma an maida shi kuma wannan an tsare yadda yake haka sai su ganshi ga shi abin shan gashi nan ya diba ta lalle ce na san Allah Allah ya diba kan komi sai zai da ai da hatsa lalle Allah bai gwada kan komi tun da a duniya Allah gwada a duniya Allah gwada mutane shi mai raya ne ba mutuwa kuma ga isa da salam na haka su kuma kowa zai ce mawa duka ma Allah ne da za a ce Allah ne to wake raya wake kashewa ya Allah ya suka wani yayi shi kuma wannan yayi ne aya ce da gwada Allah mai raya da kashewa ne amma shi annabin Allah ne kullu shi ne isa ya ya ya a gaban mutum ya tashi ya addu'a mutum ya tashi ya da laka a gaban kowa gama gama ya busa ta tashi ta tashi a gaban isa da salam duk wanda kaga Allah bada mu duniya Allah mu iya da iko rayawa bayan mutuwa kuma iya iya halitta bayan babu sai ga babu Allah bada komai haka na wannan Allah ce wa inna lanahnu nuhyi wa numiit Allah ce mu ke rayawa ko mu ke kashewa kenan da rayawa da kashewa duka wannan aikin Allah ne yace kuma wa nahnu alwarisu kuma za a kare gaba daya kowa sai ya kare da wanda aka ba da wanda aka hana za a kare kowa ya mutu gaba daya Allah zai gado kowa kowa ya bari in mai ya bari ko mai aka ba ya ka bari ya bar mu Allah gado Allah ta bake mu akwai sauran to kenan wa ina ga kanta ta gaba an kara
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين wannan aya Allah na cewa mun san wanda suka gabata daga cikinku ku mun san 'yan baya nan wani tafsirin wannan aya a wajen magabata annabi na ibn Abbas magana tafsir iri biyu daya cewa Allah ya san farkon halitta kuma haka mai zuwa a gaba hakan shi wani tafsirin ko wata bangaren sinadi iya da rauni wajen bangaren sinadi amma kasance abin haƙiƙa haka yake ko da ba ta mutu ibn Abbas ba Allah ya san komi ya san ko san kashi gaba daya tafsiri na biyu ta bangaren sinadi iya iya da sinadi kyakkyawa cewa an samu matsala yana raye kaza mutum mutum ne akwai ibn Abbas ke cewa akwai wata mace kyakkyawa tana zawo sallah masallaci kaza annabi ya rayu ha ko mun kai ma cikin tare shi ko mun kai ko dan Allah da bayan da wazo ko yace a sau akwai masu tsaya a sahun baya dan su ganta su dan jiya su ganta kuma akwai akwai akwai su akwai su su kuma su dan mun fitina duk kullu suna sahun gaba suna ce suna ce me na kace me ce musuka mana na ce musuka da mina al musaqadimin wanda suke shiga sahun gaba kin dan kasu ga wannan mata musakarin masu tsaya a bayan su ganta wannan komi ana samu a nufi yara ya tsada mana kan samu bangaren sinada ko an samu irin mutane an samu irin wa'annan kin ko abin da bangaren ruwa ta zo kan haka nan kuma samu sinada kyakkyawa kan magana kenan ma dai wanne ne komi mai yiwa ne annabi yana raya samu na hukai masu illa ga addini ma ina ta samu wani a cikin a cikin a cikin su ba mu maiki amma da tafsirin ya tabbata kan gaskiya a ta ibn kasir malamin sun ga tafsirin cewa an san an gaba gaba an san matsaya a baya yadda duk wanda ya mana wuce masu a baya dai zai gale Allah ta da shi illa kun da tafsiri na farko sai shi ne shamil gaba daya cewa Allah ya san yan farko ke tun farkon halitta ya san yan farko hakun hamma zawa a gaba Allah ya san su gaba daya dan ya ce inna rabbaka wa inna rabbaka ya huwa yashuru nan ke tafsirin magana cewa halittu ake ne yan farko da karshe duk wannan yan farkon da kasan gaba daya ubangijinka huwa yashuru zai tattara kowa da kowa a wuri guda shan tafsirin kenan na maganar sanin yan farko da ƙarshe kuma da labarin yan farko da ƙarshen gaba daya Allah zai tara su gaba daya a hilin kiyama innahu hakimun alim shi Allah mai hikima ne komai cikin tsari ke kuma aliyin kuma masani ne shi yace zai tara kowa da kowa a wuri guda an farko da ƙarshe gaba daya Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh